يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني أسهر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني وامزجه يا ربي بلحمي مع دمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan ranar amin summa amin yan uwa masu albarka da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin Abu Abdullahi Umar Yakubu Ili ne kamar kullum ke muku lale marhabin a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi wanda muke yin duba na ɗanaki akan ayar alkur'ani mai girma tare da gayyato malamai daban-daban domin yin cikakken bayani akan ayar wajen fassararta abin da take karantarwa bayanin sababbin saukar ayar yin cikakken bayani akan darussan da ke cikinta idan kuma akwai wata mujiza a cikin ayar za mu yi bayanin ta cikin yardar Allah shirin da ke zuwa muku ta gidan rediyon Dala mu yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM a kowace rana Asabar da misalin karfe 9 na dare. Ku tabbatar kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin. Shiri ne da gidauniyar Darul Kur'an da ke unguwar Tudun Yola ta ɗauki nauyin kawo muku. A wannan satin mun ɗauko muku ayoyin farko ne na cikin Suratu Fadir. Ayoyin da suke nuna mana irin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ɗan Adam. za ku je mu da gamsassun bayanai da suke da alaƙa da ayoyin namu, ku dai kawai ku biyo mu kafa da kafa domin jin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin. A wannan satin shirin namu ya samu albarkan manyan mu da suka haɗa da Alramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, Sheikh Bashir Muhammad Lawan, Dr. Kabir Abubakar Asgar, Dr. Rabiu Abdullahi Basawa, Sheikh موسى محمد دنكوانو أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ما شاء الله أفركن شر النامو muna tare da alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigila inda zai karanta mana ayoyin namu na wannan makon. Alaramma Hassan idan ka shirya bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون
Alhamdulillah, a farkon shirin namu na wannan satin muna tare da Sheikh Bashir Lawan Muhammad wanda shi ne zai kawo mana fassara ayoyin namu da za mu gabatar da shirin a kansu. Akramakallah idan ka shirya bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن آيوي قدابي نفرق farkon suratu fatir Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikinsu ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-azizul hakim ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi 'alaykum hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ardi la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun Allah yana cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala zai buɗe wa bayinsa mutane min rahmatin na tausayinsa kamar arziki da lafiya da rayuwa mai daɗi wala mumsika laha babu wanda ya isa ya rike wannan tausayin na Allah madaukakin sarki da ya nufin ya buɗe wa bayinsa arziki ne ko makamancin haka a gefe guda wa ma yumsik duk kuma abin da Allah ya rike bai bada ba bai buɗe ba wala mursila lahu min ba'd ba'de babu wanda ya isa ya saki wannan tausayin ko arzikin ko lafiya na Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-azizul hakim kuma Allah shine al-aziz mabuwayi marinjayi wanda kuma ya kasance mai ƙarfi wanda bayinsa ba su isa su cutar da shi ba alhakim wanda kuma ya kasance mai hikima a cikin duk abin da yake yi hikima a cikin hukunce-hukuncensa na ƙaddararsa na gudanar da duniya da kuma hikima a cikin tsare-tsaren shari'arsa wannan aya ta farko tana tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wata ni'ima wani alkhairi wani arziki wani farin ciki daga gare gare shi yake in ya bada daga gare shi ne idan bai bada ba babu wanda ya isa ya bada wannan arzikin ko lafiyar ko mulki ko wadata ko makamantan haka wanda shine Allah sune Allah ya dunkule su gabaki daya sai ya kira su da rahmarsa aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane anan ma an sake maimaita mutane ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku wannan ni'imar ita ce riwaccin rahma abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake saukarwa na alkhairi na jin daɗi na arziki da wadata da lafiya da ilimi da mulki ga bayansa sai ya ce hal min khaliqin ghayrullahi shin yanzu akwai wani mahalicci da kuke da shi koma bayan Allah yarzuqukum minas sama'i wal ardi wanda yake azurta ku daga sama da kuma ƙasa ya zubo da ruwa ya fitar da tsirrai ya ba da ikon samar da ma'adanai da ake fitar da su da daga ƙasa shin kuna da wani ba Allah ba wannan na nuna ashe mahalicci shine yake azurtawa wannan na tabbatar mana da cewa Allah da ya siffantu da alkhalq sifa ta alkhalqu wato alkhaliq shine mai halitta to shine kuma arraziq duka waɗannan kuma suna tabbatar da tauhidin rububiyya na Allah subhanahu wata'ala to daga baya sai Allah ce la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala shine abun bauta na gaskiya wannan aya tana da ban sha'awa tana tabbatar da tauhidin rububiyya sannan kuma a gefe guda tana tabbatar da tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidin da ke tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala ayyukansa cewa babu wanda ya tarayya da shi a cikin waɗannan ayyukan wanda waɗannan ayyukan har da waɗanda ba musulmai ba sun yadda shi yasa Allah ta'ala da ya tashi sai ya amfani da lafazin annas a ayar farko ma yaftahi Allahu lin-nasi anan ma ya ayyuhan nasu bai ce ya ayyuhal ladina amanu ba domin waɗanda ake magana da su anan kowa ne daga cikin abin da ake cewa wato ummatur risala ummatur risala wato waɗanda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su sawa'un waɗanda suka amsa kiransa ne da kuma waɗanda ba su amsa ba duka sun shiga cikin annasu ana nan Allah ta ta'ala ya tabbatar da imaninsu na rububiyya da suka yi sai ya gangara domin amfani da wannan ka'idar ta yadda da cewa Allah maɗaukakin sarki shine ar-rabbul khaliqur raziq to me yasa kuma ba za su yadda da Allah cewa shine al-ma'budu bi haqqin ba shine wanda ya cancanta abota masa da gaskiya shi yasa sai ya ce fa anna tu'faku to dan me ake karkatar da ku daga tauhidin Allah in kun yadda cewa ba ku da wani mai azurtawa koma bayan Allah kun yadda da cewa Allah shine al-mun'imu alaikum mai muku ni'ima to fa anna tu'fakuna ai fa anna tusrafuna an tauhidihi dan me kuke yadda ake karkatar da ku ba za ku kadaita shi ba an tauhidi uluhiyyati au an tauhidihi fi uluhiyyati wa ibadatihi me yasa kuke yadda a karkatar da ku ba kwa bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai wanda ya waɗannan ayyukan shi ya cancanta a bauta masa wanda bai yi ba bai da rabo kowane iri na a bauta masa saboda ka mai azurtawa mai yin ni'ima mai saukar da rahma mai azurtawa mai rayawa mai kashewa mai waɗannan siffofin gabaci ɗaya mai ba da mulki mai amsha mulki shi kaɗai ya cancanta a bauta masa domin shi yi waɗancan ayyukan wanda bai yi ba bai cancanta a bauta masa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta sallallahu wa sallam mubaraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mun gode malam bayani akan hukunce hukuncen ayoyin da kuma darussan da suke dauke da su sun zo mana ne daga wajen Dr. Rabi'u Abdullahi Basawa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين bayan haka muna gaisuwa ga yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu kuma da sake haduwa a wannan shiri mai dimbin albarka inda ake tattauna zantuka ko ayoyi na Allah madaukin sarki tare da jin tafsiran su bayan an ji tilawar su ko su kunce kunce da sauransu a wannan haduwa muna kan wasu ayoyi ne masu matukar muhimmanci guda biyu da ke cikin suratul fatir wacce ita ce sura ta 35 a jerin giyar surorin alkur'ani wannan mako muna daidai gabar aya ta biyu a wannan sura da kuma aya ta uku waɗannan ayoyi suna da matukar muhimmanci kwarai da gaske da a ce za mu ɗauke su mu fahimce su mu saka su a duniya ta aiki to na lallai sun ka iya cewa babu wata ni'ima face sai mun ja mun mallake ta mun same ta kuma mun ci gajiyarta kuma ta amfane mu a duniya da lahira ka iya cewa ma da duk wata matsala ta iya zama ta yi nesa da mu da za mu fahimci abin da ayar ta ke da shi duk da ma galiban mukan iya fahimta a ce mu saka haka a cikin aiki zuciyar mu ta sallama da abin da za ta iya sallamawa jiki ya sallama da abin da zai iya sallamawa waɗannan ayoyi guda biyu suna da matukar muhimmanci kuma suna kunshe da waɗansu hukunce-hukunce da ya wajaba mu kudurce su sannan mu aikata su sannan mu sallama sannan mu imani da Allah madaukin sarki game da su to sannan kuma suna da wasu darussa masu matukar muhimmanci da rayuwar kowane mutum ma na da bukatuwar su balantana kuma rayuwa ta musulmi rayuwa ta dan duniya ma da bai da wata manufa tana da bukatuwar su balantana rayuwar mai manufa wanda yake da sakamako a wajen Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi mun riga mun ji tafsirin su babban abin da zamu bayar da muhimmanci a kai shine waɗannan hukunce hukunce da ke ciki wanda daga bisani kuma za mu biyo baya da wasu daga cikin bayanai na darussa da waɗannan ayoyi guda biyu biyu suka kunsa ayoyi da suke magana akan rahama da ni'ima ta Allah madaukakin sarki kalmar rahama da ta zo a ciki tana magana ne akan kowane irin dangi na ni'ima kowace irin baiwa da Allah madaukakin sarki yi wa mutum kama daga wadda ke jikin shi da ake gani da wadda ba a gani kama da ke kewaye da shi a kusa ko take kewaye da shi a nesa ko take tare da wanda yake tare da shi kamar iyaye kamar ƴaƴa kamar iyalai ko wadda kuma wata ni'ima ce da bayan shi ma wasu na cin gajiyarta kamar ni'ima ta addini saboda zai kasance ce mai tarbiyya ta addini za su ji daɗin mu'amala da shi ko kila ni'ima ce ta dukiya da wasu ma za su amfana da shi ko ni'ima ce ta ilimi ko ta karatu ko ta matsayi inda aka ɗora shi a inda ya kamata waɗannan ayoyi suna ɗauke da wasu hukunce-hukunce kamar haka hukunci na farko ayoyin na ɗora mu akan wajabcin ambaton irin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya mana a kowane irin lokaci mu ambace su a zuciyarmu mu ambace su da harshen mu a gansu akan gaban mu Allah maɗaukakin sarki yana so ya ga burbushin ni'ima idan ya yi ta ga bawa waɗannan ni'imomi da Allah ya mana wata ni'imar tana da alaka da hankali wata ni'imar tana da alaka da zuciya wata ni'imar tana da alaka da harshe wata ni'imar tana da alaka da jiki Allah ya bamu hankali ya bamu addini ya bamu lafiya ya bamu zaman lafiya ya bamu walwala ya bamu kaza ya bamu kaza a suka mu da alqur'ani ya aiko mana da manzo wanda ya rahmatan lil alamin ne shi ma dukkan waɗannan ni'imomi in mun zauna mu rika fadar su in muka fade su Allah madaukin sarki zai kara mana in muka yi godiya akai za mu samu ƙari akan waɗannan ni'imomi da muke da su muna tattauna da wasu mu faɗa irin ni'imomin da Allah ya mana kada mu wuce ni godiya akan wannan hukunci ne na farko da zamu ciro a cikin jeren giyar waɗannan ayoyi guda biyu da ke cikin suratul fatir wajibcin ambatan ni'imomin Allah madaukakin sarki a kowane zamani waɗannan hukunce hukunce da wannan da muka wannan da muka ambata da wanda zamu ambata mutum zai iya duba tafsiri da al-allama Muhammad Salih ibn al-Uthaymeen alayhi rahmatullah yayi a tafsirin da yema wannan sura hukunci na biyu muhimmancin ambatan ni'ima ga kowane mutum wannan hukunci ne da muka ciro shi a cikin wannan aya saboda aya ta uku Allah madaukakin sarki cewa ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane gaba daya da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa akwai ni'imar da aka yi mashi ko da ko ni'imar iya ta nan duniya da talaka da wanda mawadaci idan mawadaci na jin an mashi ni'ima ta dukiya to talaka ma zai waiwaya ya ga kuma yana da wata ni'ima ta lafiya yana da wata ni'ima ta walwala yana da wata ni'ima ta bakin da Allah ya tsaga zai hana shi abinci tun shekara goma ake kallon shi a talaka amma har yanzu yunwa bata kashe shi ba har yanzu rashin lafiya dai na kasa shi ba kenan akwai wata ni'ima da a karkashin ta yake rayuwa kuma yake ni'imtuwa da ita har ga rayuwar shi ta kawo haka wannan aya tana nuna mana wajabce lallai mu rika baiwa waɗannan ni'imomi muhimmanci mu kuma san da su mu yi godiya a kai sannan da hukunci na uku da wannan aya ta kunsa shine ayoyin sun zo da bayanin falalar da Allah madaukakin sarki yayi ga bayin shi Allah da kan shine yake mana bayani don ya ce uskuru ni'matallahi alaikum shine ni'imomin da Allah ya muku sai amfani da harafin jarra na ala bai ce uskuru ni'matallahi lakum ba kamar tana nan a tattare da kai eh tana nan a tattare da kai amma alaikum tana nan a saman ka kenan ni'imomin da Allah ya tanada maka ya tanada mani ya tanada ma kowane mutum a matsayin na banu adam ko ibnu adam to ni'imar ta fi ma yawan mu kenan sai dai mu mu kare mu bar ni'imomin inda za mu komi mu fanta ma mu zaga mun ba za su kare ba wanta udu ni'matallahi la tuhsuha to wannan hukuncin kullum mu fahimce shi a irin wannan bigire da irin wannan yanayi kuma kowa zai fahimci cewa to akwai ni'imar da Allah ya mashi wala kad karramna bani adam girmama wannan ba kawai an yi ka dan adam ba ko ta baiwa da aka yi maka in ka duba jikinka sai ka ga idan wani na da wata ni'ima ta mukami ko ta sarauta ko ta dukiya ko ta karatu ko ta matsayi ko ta shahara ko ta ƴaƴa ko ta iyalai to kai kuma sai kai ma kana da wata ni'ima a jikinka su kuma waɗancan sun rasa ta sannan akwai ni'ima ta hankali akwai ni'ima ta mutunci za ga wani gashi nan ya fi ka shahara ya fi ka ɗaukaka amma kullum ya tashi ake ya ci kuɗin mutane an kama shi da ƴar wasu mutane yana luwatsi yana ƙarya yana kaza yana fasadi yana fasikanci kai kuma sai koma gefe sai ka daga hannu sai ka gode wa Allah ta yanzu lafiyar kalau da an daga sunan ka hidaya Allah ya albarka Allah ya saka da alkhairi Allah ya maida mu dan shinku wani kuma an bashi dukiya an bashi wadata ce ta dukiya to Allah na mana bayanin akwai wannan duke da an baka ba ita kenan ba Allah zai iya kara maka sanadarin shine ka yi godiya dukiyar ilimin abin ilimin da aka baka ba shi kenan ba wa fauka kulli bi ilmin alim ka yi godiya za a kara maka wa idza azana rabbukum la in shakartum la zidan lakum to wannan aya ko jerin ayoyin nan suna maka bayani cewa falala da rahama da ni'imar da Allah ya yi maka to akwai fiye da ninkin baninkin su ka fahimci wannan hukunci hukunci na biyar wanda zamu iya ciro shi a cikin wannan aya Allah madaukin sarki ya mana bayani cewa ba wani mai halitta sai Allah to ka san haka ka tabbatar da haka a zuciyarka babu mai bada lafiya babu mai bada wadata babu mai bada mulki babu mai karba babu mai kaza ka yadda kawai sai Allah dan haka ya zaka ji tsoron wani dan ya maka barazana da da yawun baki haka ya za ka karaya da karya gwiwar wani dan kawai ya nuna ba za a yi maka kaza ba ko ba za ka samu kaza ba komai daga halittar Allah ne kai ma halittar shi ne to yaya kuma wani halittacce zai zo ya kokarin raba ka da halitta mahalicci kuma ka yadda to mun samu wannan hukunci domin Allah madaukakin sarki a cikin ce hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard akwai wanda zai azurta ka daga sama da kasa kenan fabtagu inda Allah rizqa ka je ka nemi arzikin mabiya dan uwa a wajen Allah in ka fahimta haka wannan hukunci shine kenan ba za ka nemi arziki ta hanyar da shari'a ta haramta ba ba za ka nemi mukami ko sarauta ko matsayi ko shahara ko suna ko karatu ko wani abu ko lafiya ta hanyar da shari'a ta haramta ba da ka zo aka ce to wannan duba yake a to ba maganar lafiya nan wajen wannan tsafi na ma za a samu kuɗi a ba na son wannan kuɗaɗen to wannan hukuncin mun fahimce shi daga cikin wannan aya hukunci na biyar shine shi arziki a tinin kulle jihati zai iya zuwa maka ta kowace fuska ya aka maka fahimta ka to za ka fahimta ka ne ta fuskar cewa kar ka ware wani abu ka ce shi kadai ne zai iya zame maka arziki ko kuma arzikin zai zo ne kawai ta wani wuri idan ka jaraba neman arzikin ta wuri kaza kila yaya ne ka jaraba neman su ta wajen wata sai auren bai yiwu ba ka hakura yi istikhara roki Allah koma wani wurin kenan arzikin zai iya zuwa hatta ma min haifu la tahtasibun ta inda ma baku taba tsammani ba zai iya yiwuwa ka shekara talatin kana neman dukiya ta wata fuska sai ka canza wata sana'a kana neman 'ya'ya masu albarka sai kawo wani auren kana neman gari mai albarkar da zaka ji daɗin zama sai ka canza gari kana neman kwarewa kana neman shahara kila kana neman shahara ta bangaren ilimi na sanin sararin samaniya ba haka shahara ba sai ka dawo ilimi na addini ko kuma ka ce ilimi na lafiya ko wani abu mai kama da haka da haka wannan jeren gir ayoyin sun gaya mana cewa ka dogara kawai ga Allah kai dai abin da ake so kayi al-akhdh bil asbab kai riko da tafarki sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku dai bayan Allah ku ji tsoron Allah amma ku kyautata wajen nema hadisi ne na sayyidina Jabir Allah madaukin sarki ya yarda da shi wanda Imam Ibn Majah ya fitar waɗannan su ne wasu hukunce-hukunce guda biyar wanda zamu iya ciro su daga cikin jeren giyar waɗannan ayoyi to sai kuma darussa waɗanda suna da muhimmanci da mutum ya fahimce su jeren giyar ayoyin nan guda biyu aya ta biyu da aya ta uku a suratul fatir za su kai mu ga samun wasu darussa kamar haka na ɗaya kowane mutum da ka gani akwai rabon da Allah ya kawo mashi na arziki Allah ya riga ya ware maka rabon ka na arziki kuma hadisi na huda cikin al-arba'un nawawiyya isa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu tun mutum na ci an riga rubuta arziki zagon ƙasa hantara canza maka wuri yin maka bita da kunni adawar ma duk ba zai hana wannan arzikin ya shigo hannunka ba matukar kana numfashi abincin kana nan matukar ajali bai zo ba akwai maganin da aka ajiye maka matukar kana da sauran shan ruwa lalacewar mota lalacewar jirgi gobara ambaliya ba za ka rasu yau ba ba za ka rasu gobe ko sai lokacin ka yayi to wannan jeren giyar ayoyi suna faɗa mana haka kenan abin da ya zama wajibi ga kowane musulmi ko ma ka ce kowane mutum mutum ya koma zuwa ga Allah don samun waccan ni'ima don samun waccan rahama da sauran su yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mana ka'ida in ka fahimci wannan darasin ka dauki wannan ka'idar ka sa zaka zauna lafiya kullun ka da ka rika kallon na sama da kai ga al'amuran duniya wani lafiya wadata shahara kuɗi iyalai kaza ka karka kallon na sama da kai a wani ya ci kana naira goma karka kallo ne ashirin ya dan uwa wai leƙa kasan ka sai ka hango mara ko kwandala kafa ɗaya gare ka karka kallon na sama kalli mai kafa biyu zaka iya samun matsala ba za ka gode wa Allah ko ba mu ci darussan wannan ayar ba leƙa kasa zaka hango mara kafa kana dan ji sama sama in ka leka kasan ka sai ka hango kurma wanda baya ji ko bebe wanda baya magana haka darasi ne mai matukar muhimmanci da ke cikin nan wurin arzikinka zai iya zuwa ta duk inda baka taba zato ko baka taba tsammani ba kada kuma ka kalli na saman ka kai dai ka kalli na kasan ka darasi na biyu wanda zamu iya koyo daga cikin wannan shine arziki na zuwa ne daga wajen Allah kenan ba bukatar sai kai shirka ba bukatar sai ka gaggauta zuwa da arziki ba bukatar kuma kai ne zaka ware wa kanka nau'in arzikin kila kai abi ko zaka haifa wa ya gaya maka su ne arzikin ke ciki ka mika wa Allah madaukakin sarki da sauransu darasi na uku da zamu koya ikirari da tauhidi na rububiyya ya kamata ya sa mutum ya yi ikirari da tauhidi na uluhiyya waɗannan jirangir ayoyin sun tabbatar mana da haka in har ka yadda ba mai azartawa sai Allah ya kuma za ka je ka bauta ma wani Allah ya za ka roki shi wannan arzikin a wajen Allah madaukakin sarki idan ka yadda ba ne ba da lafiya sai Allah ya za ka je gun wani Allah kuma kai ne mai lafiya wajen yadda ka yadda a wancan tauhidi na rububiyya cewa ba ne halitta ba ne samarwa ba ne azartawa sai Allah to kuma ya kamata ka san ba wanda kuma ake neman waɗannan ababe a wajen shi yasa aya ta uku da Allah bai tuke zancen sai yake fa anna tu'faku dan me za ku fahimci haka wani yazo ya rika kokarin kautar da ku darasi na hudu da zamu fahimta shine da Allah ya tuke aya ta biyu da cewa wa huwal azizul hakim Allah mabuwayi ne mai hikima in har ka yadda rahama da buɗi da ni'ima duka a wajen Allah suke in in ya baka ta bayu in ya hana ta hannu to sai kuma ka fahimci shine al'aziz in an ce al'aziz shine yanayin yadda ya ga dama in ka ga ya ki baka haka ya ga dama ko ba wanda yake sai ya sashi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun sannan al-hakim akwai hikimar da ta sa ya ki baka yau kuma akwai hikimar da ta sa ya baka yau akwai hikimar da ta sa ya baka da yawa kuma akwai hikimar ta sa ya baka kaɗan akwai hikimar ta sa ya wuka a nan kuma akwai hikimar ta sa yi wani a can ko ya yin ka a can inda kai kake so duk inda ka tsinci kanka duk da ka samu kanka ka rika tuna cewa Allah shine al-aziz haka ya ga dama ya yi ka ba kuma a atakin din hukuncin da yi sannan al-hakim akwai hikimar da ta sa yayi haka to sannan darasi da zamu koya na biyar wanda shine na karshe shine akwai fadakarwa kullun ga abin da akwai fadakarwa dangane da wata addu'a da muka yi a karshen sallah wata cikin hadisin al-mugira ibn shu'ba radiyallahu an wanda al-imam bukhari da muslim Allah ya masa rahama suka rawaito kullun mun je addu'o'in mu na duburu salawat da ka ji muna ce Allahumma la mani alima atai Allah madaukakin sarki ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wala mani alima wala motsi alima mana'at ba kuma wanda ya isa ya hana abin da ka bayar ko ya bada abin da ka hana wannan ayoyin sun tuna mana da haka ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-aziz al-hakim wannan darasi ne mai matukar muhimmanci kenan idan har ka fahimci haka ba za ka yi wani hasada ba ba za ka yi wani bakin ciki ba ba za ka ji haushin abin da Allah ya ba wani ba haka ya ga dama haka ya raba haka ya tsara ka san ka kuma na nan kada ma ba ma sai kai gaggawa ba arzikin na neman ka lafiyar na neman ka wadatar na neman ka walwalan na neman ka fiye da yadda ajalin ka ma yake neman ka inda rabon za ku haɗu a nan za ku haɗu kuma ka ci gajiyar shi in kai godiya ka ci gajiyar shi a lahira in ka gaggauta sai kai asarar shi a nan kuma kai asarar shi a lahira waɗannan su ne darussa guda biyar da muka iya fahimta a cikin jerin giyar waɗannan ayoyi kamar yadda muka sami wasu hukunce-hukunce guda biyar muna fatar Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني فوحظت حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ما شاء الله شن ko akwai wasu ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ƙara fito mana da bayanan da ayoyin namu suke ɗauke da su ga bayani daga wajen Dr. Kabir Abubakar Asgar.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kamar yadda aka ambata wannan ayoyi guda biyu da ke bakwas wata fadir faɗin Allah ma yaftahi Allahu lin nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim. Ci gaba da faɗin Allah ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum ina sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna taqul kai ayoyi da hadisai waɗanda suke bada irin wannan ma'ana ko suke fassara wannan aya daga ciki zamu iya buga misali da faɗin Allah madaukakin sarki a cikin surat Yunus wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha ibadi wa huwa al-ghafurur rahim Allah yace idan Allah subhanahu wataala ya nufin ya shafa maka wani cutarwa wata damuwa to ba wanda ya sai yayi maka ita sai Allah hakanan idan Allah ya nuface ka da wani alkhairi ba wanda ya sai tunkuɗa wannan falalar daga barin ka Allah yana sadar da falalarsa da jarabawarsa ga wanda ya so cikin bayinsa kuma shi Allah mai gafara ne majiƙai ne hakanan Allah yana faɗan wata aya mai kama da wannan a cikin sotu an'am kenan da yake cewa wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir kaga ta yi kama da wacce ta cikin al ta cikin Yunus haka kuma idan muka gangara zuwa sotu suratul fatih fadin Allah madaukakin sarki sai ya qulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim sai Allah yace qul kace musu faman yamliku lakum min Allah shay'an wa ya isa ya mallaki wani abu kuma bayan Allah game da al'amarin in arada bikum darra in Allah ya nuface ku da wani cutarwa aw arada bikum naf'a ko ya nuface ku da wani amfani bal a'aha kana Allah bima ya ta'amaluna khabira Allah ya kasance wato masani ne na ciki da bai akan abubuwan da kuke aikatawa hakanan a cikin suratul zumar Allah yana cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah inda zaka tambaye su wa ya halicci sammai da ƙasa sai su ce maka Allah ne ya halicce su Allah yake kul ka ce musu afara'aytum ma tad'una min dunillahi to ba kwa ganin abubuwan da kuke kiraya koma bayan Allah in aradani Allahu bi durrin idan Allah ya nuface ni da wani cutarwa hal hunna kashifatu durri shin za su iya yayi cutar wanda Allah ya nuface ni da ita au arada ni bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati ko Allah ya nufe ni da wata rahama za su iya rike rahama Allah Allah ya ce ka ce musu kul hasbi Allahu alaihi yatawakkalul mutawakkil Allah ya wadace ni Allah shine abin jibinta ta dukkanin masu tawakkali a wurin Allah suke suke tawakkalin su wannan kenan hakanan akwai wata aya cikin suratul ahzab fadan Allah kul man من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله يجي كتي مسواي إسي كتنجيو كدا الله إن ينفاتيو كدا وتا توتر وا كو ينفاتيو كدا رحمة سا يجي كما باستبا سامون واني وان دزي زمان مسو واتو ولي كو نصيري با كما بايان الله وانا نعوين دي إرا إرون سنا ننديوا ذاك كتي وا سنا فسر ainihin wato su ayin da ake magana akai fadan Allah ma yaftahillahu linnasi rahmatin wanda take nuni zuwa ga wato cewa al'amari yana kuma ga Allah ne ga baki ɗayansa ta fuskar imani da cewa Allah shi ke kaddarawa shi ke azurtawa shi ke bayarwa shi ke hanawa idan muka koma cikin hadisai zamu ga cewa al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito a cikin musnadinsa da shi da al-Imam Bukhari da Muslim a cikin as-sahihan kenan daga Warrat wani maula bararran bawa na sahabi al-Mughira ibn Shuba radiyallahu ibn Shuba radiyallahu anhu cewa kataba Muawiyatu ila al-Mughirati ibn Shuba Muawiya Muawiya dan Abu Sufyana yana halifa ya rubuta sako zuwa ga Mughiratu dan Shu'ba cewa uktub li bima sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rubuta mana sako dauke da abubuwan da ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bararren bawa Warrad ya ce fada anil Mughiratu fa kataba ili sai Mughira ya kira ni nayi rubuta shi kuma ya shifta cewa inni sami'tu Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama idan sarfa min as-salati qala naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan idan da sallah yakan juya yakan yi wannan addu'a ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u zal jadd minka jadd yace nabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a ya ce babu sarki abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya shi ke da mulki godiya tashi ce kuma shi mai kaddara ne akan komai ya Allah babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar ya Allah babu wanda ya isa ya ba bada abin da ka hana ya Allah mai kokari kokarin sa bai da wani amfani a wajen ka sai abin da ka kaddara masa sannan ya ci gaba da cewa wasa mi'tuhu yanha an qila wa qal inji shi mugira kenan yace kuma naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hana an ce kati yawan surutu mara tushe wa kasratu su'al da yawan roko wa iba'atil mal da yawan da lalata dukiya wa an wa'adil banat da kashe 'ya'ya mata ya hana wa uquqil ummahat da ainihin wato cin zarafin iyaye wa man'in wahat da rowa da roƙo wannan duka yana cikin Bukhari da Muslim ma wannan lafazin na Imam Ahmad ibn Hanbal sannan ya zo a cikin littafin Sahih Muslim daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda ya ruwaito cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya miƙe daga ruku'u yana karanta bin nan wato zikiri fadin sa sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wal ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd Allahumma ahla ath-thana'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan shine lafazin al-Imam Muslim daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri shi kuma a cikin addu'a bayan ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa Allahumma rabbana lakal hamd ya Allah ubangijin mu godiya ta kace sannan sai ya kara da addu'a mil as-sama'i wal ard wannan godiya da da wato da neman falalaka ya Allah cikin ƙasa da sama da cikin duk abin da kaga dama bayan nan ya Allah ya Allah wanda ka cancanci a yaba maka kuma wannan ina faɗan mafi girman nagarta abin da bawa zai iya faɗa ya Allah ba wanda isa ba da abin da ka hana ba wanda isa hana abin da ka bayar kuma wani mai kokari kokarin shi bai da wani amfani a wurinka Ah, akwai hadisi kuma wanda mashhuri ne hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wanda ya zo da lafazin wa alam annal ummata wajtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wannan hadisi ah, wanda ya zo da wannan lafazi hadisi ne mashhuri da wa ibnu Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa alam kuma ka sani annal ummata inda duk duniya za su haɗu ga baki ɗayansu ala an yanfa'uka bi shay wanda su ce za su amfane ka da wani abu nabi ya ce lan yanfa'uka ba za su yi amfana ka da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allah lak sai abin da Allah ya kaddara maka wa annahum law ijtama'u walau law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in la yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka da za su sake haɗuwa kuma sai za su cutar da kai akan wani abu ba sai su cutar da kai akan komai ba sai abin da Allah ya kaddara maka nabi ya ce rufi'at atil aqlam wa jaffat suhuf an riga an gama rubutu an ɗauke takardun an naɗe su kuma alƙaluman ma sun bushe wannan hadisi ne wanda yake yana cikin shi ma musulun imami ahmad ibn hanbal da wasu littattafai kaman ah, al-ibana na al- ah, ibn batta da kitabud du'a na limamu tabarani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi ibn abbas akan abun hawansa ah, ya mashi wannan karatu din kamar da yake cikin arba'u na hadisa Ah, haka na imam malik shi ma ya ruwaito ah, riwaya ballag wadda tana cikin wada imam malik cewa ah, balagani in ji malik anna aba huraira ta kana idza mutiru ya kuse na burara idan aka yi ruwa sai ce mutirna bi nau'il fathi an mana ruwa da budin Allah eh thumma yaqra'u hadhihi al-ayata sannan sai ya karanta wannan aya ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha eh, zuwa karshen ta al-imamu ibnu abi hatim ya ruwaito wannan a cikin tafsirin sa daga Yunus daga Abdullah dan Wahab zuwa ga Imam Malik cewa balagani hakanan Baihaqi ya kaushe a cikin eh, wato abin nan eh, a cikin sunan kubra daga alimamu shafi'i shi ma ya ce balagani an ba da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama na ji daga na samu labarin wani cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin wannan magana wallahu ta'ala a'lam to waɗannan dai a takeice suna daga cikin nasoshi a cikin ah, alqur'ani da sunna waɗanda suke da alaka da fassara wannan ayoyi guda biyu na farkon suratu fatir wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullah A ƙarshen shirin namu na wannan makon muna tare da Sheikh Musa Muhammad Dankwano inda na tambayi malam shin ta wace hanya ne za mu bi domin gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa irin ni'imominsa a kanmu?
Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da amincin Allah su tabbata a bisa gafiyayyen halittu annabin rahma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa masu girma da karamci da dukkanin waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar hisabi. Bayan haka ‘yan uwa masu sauraron mu a cikin wannan shiri mai albarka shirin ilimi cikin ilimi ina yi mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dangane da abin da ya shafi hanyoyin godewa Allah maɗaukakin sarki kamar yadda malamai malamai suka gabatar da bayani akan abin da ya shafi godiya ga Allah ta'ala to lallai mun sani cewa mafi girman wanda ya cancanci a yi masa godiya a kuma yabe shi a jinjina masa akan ni'imomin da ya shimfiɗa wa bayi ya kwaranyo musu shine Allah maɗaukakin sarki domin dukkanin wata baiwa da aka gani daga dukkanin wata ni'ima da aka gani a gidan duniya da kuma a lahira da za a samu to ta Allah ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa mana a cikin littafinsa mai girma babu wata ni'ima da za ta zo muku face daga Allah maɗaukakin sarki sarki take kuma Allah madaukakin sarki da karan kansa ya umarce mu da mu masa godiya a dukkanin nau'i na ni'imomi da yayi mana kamar yadda Allah ta'ala yake cewa cikin suratul baqara fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun babban malami al-hafiz ibn al-qayyim Allah ya masa rahma a cikin bakan daman littafin sa madarijus salikin yake cewa ash-shukru yakunu bil qalb godiyar Allah madaukakin sarki nau'i nau'i ce akwai godiyar da za ta kasance da zuciya khudu'an wastikana ta yadda mutum zai risna wa Allah madaukakin sarki ya nuna buƙatu bukatuwarsa zuwa gare shi ya kuma kudirce cewa dukkanin abin da ya samu na wannan ni'imar fato Allah ne ya masa sannan yana kasancewa bil lisani ana iya godewa Allah madaukakin sarki ko ana godewa Allah madaukakin sarki bil lisani da harshe da fatan baki to shi kuma sana'an wa i'tirafan ta hanyar yaban Allah madaukakin sarki da kuma yin i'tirafi ambatan cewa lallai wannan abin da na samu fa Allah ne ya bani Allah ne ya min wa bil jawarihi sannan ana godewa Allah madaukakin sarki da gabbai ta'atan wa qiyada ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki da'a da kuma rusuna masa da mika wuya da sallamawa zuwa gare shi wato ta hanyar ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa mai girma littafinsa alkur'ani ya ambaci wasu ni'imomi da yawa Allah ya da yawa da yawa bayansa ya ambaci wasu ni'imomi da yawa bayansa sannan kuma ya umarta da su yi masa godiya akan wannan ni'imomi wannan ni'imomin kuma sun shafi ni'imomi na duniya wato kama daga lafiya da arziki da ci da sha da yadda ya shimfiɗa musu duniya samar da ruwan sama samar da iska samar da lafiya samar da kaza sannan kuma da ni'imomi na ainihin addini wato irin ibadu da ya sanya wa mutane domin su samu lada kamar ibadar azumi ibadar zakka ibadar sallah da sha'air na addini irin su idi irin su kiran sallah da dai makamantansu kamar misali Allah madaukakin sarki kamar da yake cikin suratul baqara yake cewa ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadada kuma halattattun abubuwa da muka azurta ku da su washkuru lillahi kuma ku yi godiya ga Allah in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi kadai kuke wa bauta to wannan sai yake nuna mana cewa dukkanin wata ni'ima da Allah madaukakin sarki yawa bawa to lalle an nemi bawa da ya gode wa Allah madaukakin sarki a cikin wannan ni'ima to kamar yadda muka faɗa ni'imomin Allah madaukakin sarki ba za su irgu ba ba za su lissafu ba ba za su kididdigu ba wannan shine abin da Allah ta'ala da karan kansa ya bayyana mana a cikin littafinsa mai girma yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku lissafe ku kididdige ni'imomin Allah a gare ku to fa ba za ku iya irge su ba ba za ku iya lissafe su ba ku ce Allah ya mana ni'imar kaza Allah ya mana ni'imar kaza ya ba mu lafiya ya ba mu ji ya ba mu gani ya ba mu gidan zama ya ba mu kaza to duk wannan in za ku kwana kuna yi sai kun gama sai ku tuna da kaza sai kun gama sai ku tuna da kaza akwai ma abin da ba za ku kai ga sanin sa ba ilimin ku bai kai ba ko kuma ainihin hangen ku bai kai zuwa gare shi ba amma na wani ya kai kai kana ganin kaza ma la'alla ba ni'ima ce a gare ka ba kamar yanzu lafiya ba za ka san ni'imar lafiya ba sai ka je ka ga na asibiti ko kuma na asibiti sai ya fi ka sanin ni'imar lafiya ba za ka san ni'imar gani da ji ba sai ka samu kurma da makaho to irin haka irin haka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha saboda ainihin muhimmancin godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma yadda aka nemi bayi su yi ta Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa alqur'ani sai da ya ambaci kalmar godiya godiya a gare shi kusan sau 75 a cikin alqur'ani guri daban-daban ku gode wa Allah kaɗan ne masu gode wa Allah umarni da godiya nusarwa akan godiya salo daban-daban sai da Allah madaukakin sarki ya kawo wannan kalma ta godiya a cikin littafin sa alqur'ani har guri 74 ko 75 Allah madaukakin sarki da yawa bawa ni'ima ta ji to zai so ya gode masa ta hanyar jin alkhairi da wannan ganin to shine zai komar da mu zuwa ga maganar Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim cewa ana yi wa Allah madaukakin sarki godiya da zuciya ko da gangar jiki ko kuma da harshe yanzu Allah madaukakin sarki ya min ni'imar ji ko ta gani na ce Allah na gode maka ka bani ji ka bani gani ka bani ido ka bani kunne wani gashi can makaho ne wani gashi can ainihin kurma ne to na faɗi haka da baki da fatar baki wannan nau'i ne na godiya to sai kuma babban al'amari shine na godewa Allah madaukakin sarki da gangar jikina da wannan kunnen da wannan idan ta hanyar da'a ga Allah madaukakin sarki da bin umarninsa to da Allah ya ban ji to ba zan je ina jin kada kada ba ko kuma wasu maganganun banza da Allah ya bani ido nake gani da shi ga wani can makaho la Allah ma haka aka haife shi bai taba ganin ko fari a duniya ba to ba zan je ina kallon abubuwa na haramun da wannan idan ba saboda haka wanda Allah ya bashi ni'ima ta ido me zai yi wa Allah madaukakin sarki godiya godiya ta gabbai shine ya tafiyar da wannan gabar tasa ta ido wajen karanta alqur'ani wajen karanta hadisan annabi sallallahu wajen kallon abubuwan da suka dace Allah ya mun ni'imar kafa wani gurgu ne wani la'alla ma haka aka haife shi babu kafafun baya iya takawa ko nan da can to godiyar da zan yi wa Allah da wannan kafar ta ba shine in taka in je masallaci in taka in je gun wa'azi in taka in je wurin ayyukan alkhairi kada a ganna a gurin ayyukan da basu dace ba Allah ya yi hani akan su ne haka ban yi godiya ga Allah cikakkiyar godiya da kafata ba Allah ya yi wa mutum ni'ima ta ainihin dukiya Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi arziki Allah ya bashi wadata to in yace alhamdulillah Allah na gode ma Allah kamun arziki kamun wadata ga wasu can suna cikin halin kaka na kayi ba abinci babu abin sha ba sutura ba gurin zama to daga cikin cikar godiyar ni'imar nan ga Allah madaukakin sarki da kuma ma mafi kololuwarta shine na yi tafiyar da wannan dukiyar wajen ayyukan alkhairi a gana gina masallaci a gana taimaki marayu a gana taimaki makaranta alkur'ani a gana taimaki yan uwa fakirai da miskinai ina fitar da hakkin Allah madaukakin sarki na zakkar wajibi da kuma zakka ta tsawo'i to in ne haka to na gode wa Allah madaukakin sarki daman na kudurce a zuciyata cewa Allah ne yayi min Allah ne ya bani ba wayo na ba ba dabara ta ba ba wani iya kasuwanci na ba to sannan kuma na ce alhamdulillah a baki to sai kuma cikar godiyar ita ce na yi ayyukan alkhairi da wannan dukiyar da Allah madaukakin sarki ya azurta ni da ita Al-Hafiz Ibn Abi Duniya Al-Baghdadi a cikin bakandamar littafin sa da ya akan godiya ga Allah madaukakin sarki ya kira shi da suna Kitabu Shukur ya fitar da riwaya daga Urwa Ibn Zubair babban tabi'i Allah ya masa rahma shi kuma daga gwaggwansa ko yakumbansa na na Aisha radiyallahu anha take cewa da khalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shigo gida fara'a kisratan mulqa sai ya ga ainihin wani tsagi na gurasa an jefar da shi a ƙasa wato gurasa ce an ci an rage har an watsar da ita fa masahaha sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya ya ɗauki wannan gurasar da hannayensa mai albarka ya gyara ta ya goge ta domin kenan a sake ainihin amfani da ita fa qala sai ya ce ya aisha ya kira ta ya ce ya ke aisha ahsini jiwara ni'amillah wallahi ki kyautata makotaka da kuma yin la'akari da yadda zaki mu'amalanci ni'imomin Allah madaukakin sarki fa innaha kallama nafara kafarat an ahli baitin fakadat an tarji'a ilaihim yace da wahala ka ga ni'imar Allah madaukakin sarki ta gudu ta tafi daga wasu ma'abota gida kuma ta dawo zuwa gare su wato in ta tafi to zai wahala ta dawo abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunawa anan shine Allah ya musu ni'imar gurasa hassanci ta ishe su a wannan karan a wannan lokacin an watsan ma da ita an yi shakulatin bangaro da ita to a kiyayi wannan a'a a gode wa Allah ta hanyar a alkinta wannan gurasar ko a dauka a bawa mabukaci domin in Allah ma maɗaukakin sarki ya kwace wannan gurasar ko ya hana wannan ni'imar to zai wahala kuma ta sake dawowa wato Allah maɗaukakin sarki in yayi wa bayi ni'ima Allah maɗaukakin sarki in ya azurta bayansa ya antayo musu ni'imominsa to in suka yi sakaci suka yi wasa ba su yi godiya ga Allah godiya da ta dace akan wannan ni'imar ba to in wannan ni'imar ta tafi ba ta dawowa zai wahala kuma wannan mujarrabi ne wallahi mun gani sau da yawa mutane Allah zai musu ni'imar zaman lafiya ko ni'imar wani arziki in suka yi wasa ba su gode wa Allah ba ba su yi abin da ya dace ba da wannan wannan ni'imar to in Allah ya dauke wannan ni'imar ba ta sake dawo musu sai dai su ta cizon yatsa shi yasa aka samu daga cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yau ta yi yana cewa Allahumma inni ala dhikrika ya Allah ka taimake ni akan ambatanka wa shukrika da kuma gode maka wa husni ibadatika da kuma ainihin kyautata ibadarka shi yasa ma Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wallahi in kuka gode zan kara muku wala in kafartum in kuma kafirce inna azabi la shadid mi godiya ga ni'imar Allah madaukakin sarki mun gode malam Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana.
لئن اجتبتني من رضاك بعونة حتى تقوي عيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني الحمد لله Duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa muna addu'a a kodayaushe ga manyan mu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin musulunci. a madadin gidauniyar Darul Qur'an da ke unguwar Tudun Yola wanda ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke musu addu'ar Allah ya saka musu da gidan aljannar Firdausi tare da shugabanninmu na wannan gidan namu mai albarka a ƙarƙashin jagorancin Ahmad Garzali Yakubu Baba Gaza ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam wa ana alladhi habbartuha wa ja'altuha منظومة كقلائد المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعان مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجاني وكأن رسم سطورها في طرفها وشم تنمقه أكف غواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كل ما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطانا تم